أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على سيدنا محمد السارك الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna juma'a tara ga watan tara ga watan tara ko miladiyan annabi isa alaihi salam 2022 wanda ya yi daidai da sha uku ga watan safar alif da 444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba da karatunmu cikin shahararren littafin nan na hadisi الشمائل المحمدية والخصائص المصوفية na abu isa muhammad ibn isa ibn sura a tirmizi shahararren littafin nan da muke karanta shi wanda yake karantar da sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wato halayen manzan Allah muna hadisi na saba'in mun karanta hadisi na saba'in daga babu ma ja'a fi aisha rasulillah ko hadisi na saba'in da biyu babu ma a fi aisha rasulillah babin da ya mana bayani akan irin rayuwar manzan Allah mun karanta hadisi na Abu Huraira ina jin za mu maimaita hadisin haddathana Qutaybah ibn Sa'id sana Hammadu bin Zaidi an Ayyub an Muhammad ibn Sirin qala kunna inda Abi Huraira wa alayhi thawban mumashshaqan min kattanin فتمخط في أهدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيدأ رجله على أنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجو wannan hadisin mun karanta shi na Abu Hurair Abu Hurair yana cikin wani riga na kaftani wadda tsofaffi ne rigan ko yana cikin rigan mai mayafi guda biyu sai ya dukunkune a cikin riga din ya dukunkune a cikin riga din tsakanin mimbarin manzan Allah da ɗakin Aisha har ya kai ga saboda tsananin yunwa har ya kai ga ana tsammanin ko hauka ne ya same shi za a zo ana ana kokarin a danne shi ko a rike shi ya ce wallahi ba hauka bane ya same ni tsananin yunwa ne kawai to wannan yana nuni akan cewa halin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke tsintan kansu a ciki akwai hali na yunwa a hali na yunwa kuma ba dan a cikin sahabban manzo Allah babu mawadatan da suke taimakawa ba Allah ma yayi wasici da a taimaka din ma irin su Abu Hurairah din da ahlus suffa lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا التي للفقراء تلكاوا ما في يوى ما لم تفسير سنتي أهل السفاء كين في الفقراءنا الذين أبصروا في سبيل الله wanda suka katangance kansu saboda su yi ta ibada su yi ta karatun ƙur'ani su yi ta rayuwa da manzan Allah a masallaci la yastati'una darban fil ardi ba da su iya tafiya na kasuwanci ba yahsabuhumul jahilu agniya wanda bai san su ba zai zaci masu kuɗi ne min ta'affufi saboda kamewa ba za su roke ka ba la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su roƙon mutane da naci su yi roƙo irin na naci su roke ka su ba su yi Allah ya ce a taimaka musu ashabu suffa ne su abu huraira duna cikinsu an ce ma abu huraira shine shugabansu kai dai rayuwar da ake yi a zamanin manzan Allah da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwa ne ba na neman wani ya wadata ya fi wani ba ba haka ba ne idan ina da riga biyu zan iya ɗaukar riga na ɗaya na ba mawa ne idan ina da abincin da zan ci yau da gobe zan iya ɗaukan na yau ɗina da na gobe na ba ma wani na yau dina ma na sake rabawa na ba ma wani wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna da bukata amma za su dauka su bayar wa mabukaci suna da bukata za su dauka su bayar wa mabukaci wannan shine yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke zahidu fid duna fa ma uifa al mailu ilaiha minhum wala ragba suna da gudun duniya ba a san su da karkata zuwa ga duniya ko kwadayin duniya ba fakirai ne tsananin wadatan zuci to sai dina abu huraira ya ce wallahi in kan faɗi saboda yunwa magashiyan na sume mai zuwa ya zo yana tsammanin hauka ne ya same ni kuma ban haukace ba lafiya na kalau wa ma huwa illal jiyo babu wani abin da ya same ni ya saka ni wannan yanayin sai tsananin yunwa حدثنا قتيبة سنا جعفر بن سليمان الدبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لهم إلا على دفف دقى قتيبة دقى جعفر بن سليمان الدبعي يتي دقى مالك بن دينار يتي ما شبع رسول رسول الله من ذا بيتبقوا شيبا ya sa abu a gaba ya ci ya yi nak ya cika cikinsa manzo Allah bai taɓa yi ba min kubzin daga waina ta alkama wainar alkama wala lahmin ko kunama annabi ya ta cin nama illa ala dafafin sai dai kullum za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama a cikin ƙarancin abin da zai ci dafaf shine ƙillatul ma'kul wa kafratul akla ƙarancin abin da za a ci da kuma yawan maciya kamar misali nan wajen mu ashirin a nan wajen sai a fito mana da abinci da bai fi filet biyar ba kaga ba wanda zai ce zai ce koshi sai dai kowa ya haƙura to illa ala dafafin sai da abincin da mabukatan abincin suna da yawa kuma abincin bayi da yawa an gane ko? wasu kuma suka ce illa ala dafafin kamar ibnu hajar al-asqalani ya ce illa ala dafaf sai dai idan baƙi sun zo shi kuma abin annabi yana alkunyan ya bar cin abinci baƙo ya gagara ci saboda yunwa annabi sai yana ci yana mishi rakiya dan an ce ba a son baƙo ya zo ka je da mutum bakunta waje ka bar shi kawai ka ce masa in baƙo ya zo ku ci tare zai ji kunya amma idan ka ci sai ya ci ya rage jin kunyan daban da irin mu fulani akan ce muna da fulako ko amma fulani da ne amma kuma har yanzu akwai masu fulako eh kawai ci ba za ka zake ba ba za ka je guri ka zakalkale ka zake ba ka ce a kawo min kaza a kawo min kaza in an kawo maka ma sai dai ka kau da kai haka to illa Allah dafa sai a abincin da bako ya zo yana son ya ci abinci amma annabi sai ya mishi rakiya ta biya da kar ya gagara cin abincin saboda kunya wa ma haqqaral miskina yad'u jami'uhum ko yad'u jami'ahum ila Allah maula al-khalqi dhal khalqa yajma'u wannan halitta na Allah sai Allah kawai yakan kira miskinai ya ce ku zo ku zo ku zo ku miskinai bai taba zaben abinci ba duk abin da annabi ba taba kawo masa abinci yace da tsami ko yace da kaza ba ko yace ba daɗi annabi bai taba yi ba an kawo dai zai ci idan kuma bai ci ba ba zai zagi abincin ba an gane ko masha Allah to wannan hadisin kenan manzo Allah bai taba koshi ba daga waina ko nama sai dai a yanayin da abincin yakan zo maciyan abincin suna da yawa kuma abincin ɗan kaɗan ne eh to ina halin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake aina nahnu min akhlaqi rasulillah wa min tawadu'ihi wa wara'ihi wa zuhudihi ina muke mu muna son mu ci mu yi mankas mu yi bacci shi kuma mutum ya ci abinci ya cika cikinsa yana jawo matsaloli da yawa da pace idan mutum ɗalibin ilimi ne kwakwalonsa yakan toshi tafiya da kana cin abinci da yawa bacci kana cin abinci da yawa shan ruwa shan ruwa majina majina ya saka yami a kwakwalwa ka ci kaɗan ɗan loma uku haka eh amma ka zauna sai kaga ƙarshen kwano wannan ba halin manzan Allah ba ne Allah baya haka eh amma kuma ni ban ce maka karkace abinci ba eh Allah bai hana ba qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ما دام حلال ne sai dai idan haramun ne to anta mas'ulun ko da halal din ne ma anta mas'ulun anhu kowa sun malatus alunna yau ma'izin anin na'im komai sai an tambaye ka ranar alkiyama Allah ya samu dace sannan wani hadisi muka karanta ne yawwa illa ala dhafafin sai a cikin bukatuwa qala malik malik yace sa'altu rajulan min ahli albadiyati madhafaf na tambayi wani mutum daga cikin ahlul badiya me ake nufi da addafaf faƙala sai ya ce an yi tanawala ma'an nasi mutum ya ci abinci tare da mutane shine dafaf ma shabi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min khubzin wala lahmin illa ala dafafin dafaf shine almunawala cin abinci tare da mutane kana cin abinci gawa ne gawa ne irin yadda da ake yi kun ga yanzu gaba ɗaya mun rasa ɗabi'u irin na da saboda haka muke cikin kunci da wahalar rayuwa makwabcinka gida da gida ya kwana uku bai ci abinci a gidansa ba baka sani ba kuma baka taimake shi ba amma zamanin da sabila irin kara da ake yi da zumunta da ake yi mutum ma ba za ma a san a gidan shi ba a yi abinci ba sabila da da daddare za a haɗu a maciya kowa zai fito da abincin gidansa a haɗu a ci ba a san ma wane gidansa ba a dafa abinci ba ba a sani ba kowa ya fito da shi a ci wani ma zai zo shigewa ne akan hanya shi ya shigo ya ci kaga an rufa ma juna asiri gaba ɗaya idan kuma ɗan abu aka yi na romo to da ka ga sai an kai ma makwabta akai gidan wani akwai gidan wani akai gidan wani amma yanzu sai ka rayu anguwa ɗaya da makwabcinka baka san shi ba ma bai san ka ba idan ka san shi ma tsakaninka da shi sai harara sai kantara in ka san shi da shi ma sai dai ya sake maka kwata dole kai ka yi hakuri da shi ko shi ya yi hakuri da kawai man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukhrim jarahu wanda ya imani da Allah da ranar kiyama ya girmama makwabcinsa ma zala jibrilu yusi bil jari hatta zanantu annahu yuwarrab jibrilu kullun yana min wasiya da makwabci yana makwabci makoshi annabi ya ce sai da na zaci za a ce idan mutum ya mutu makwabcinsa yana cikin magadansa saboda haka mu kiyaye hakkin makwabtaka babi na goma babu ma ja'a fi kuffi rasulillah babin da zai mana bayani akan kuffi na manzan Allah kuffi kuffi shine takalmin fata ko ko kaman socks yake kaman safa yake na fata wanda akan saka shi a kafa har yanzu akwai kasashen da suna amfani da kuffi to irin kuffin manzan Allah manzan Allah ya saka kuffi kuma ga irin kuffin na annabi za mu ji bayani akwai hadisi biyu haddasana hannad ibn sirri sana waqi'u an dalhami bin salih an hujair ibn abdullah an ibn buraida an abihi أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم كفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم تودأ ومسح عليهما daga hannadu ibn sirri daga waki daga dalham ibn salih daga hujair ibn abdullah daga ibn buraida daga baban shi annan najashi ya najashi sarkin habasha maliku habasha ahada lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kuffai yayi wa manzon Allah hadiya kun san ba a ce an ba wa manzon Allah sadaka idan a ce hadiya manzon Allah ba ya cin sadaka haramun ne annabi da shi da iyalansa cin sadaka a gurinsu to ya ba wa manzan Allah hadiya na kuffi guda biyu sarakuna sukan turo da kyauta wa manzan Allah kuma annabi yana karba sai ya gode an gane ko amma shi annabi baya son irin a yi ta godiya a yi ta gwada mutum annabi baya yi kuma baya so laisa bi mabahin annabi ba mai yawan yabo bane baya son yabo sai idan an ba da kyauta ne a ce na gode to in an ce na gode ma kenan ba a zo kawai a yi ta mai kyautan da kaza kaza kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba kuma wai kar a yabi manzan Allah ba a'a shi manzan Allah ya bar shi ai ibada ne abinda manzon Allah yake nusarwa a nan shine masu dukiya da masu mulki su mayar da mutane su zamanto kwandonsu kawai kwando sun san kwando wanda zai yi ta kirari kawai maroki mutum ya yi ta kirari ya yi ta ƙarya ya yi ta sharara ƙarya a kan wani mutum aiwa ne kaza aiwa ne kaza aiwa ne kaza aiwa ne kaza ba don ku ba da ƙasa ba ta zauna lafiya ba ba don kaza kaza duk ƙarya ne kuma madihu siwal muktari bil aqli ya'bathu wa aktsaruhu jahlun bihi al mar'u yarfatu asiru bi madhi al hashimi wa haddithu yaban wani annabi sallallahu alaihi wasallam wasa da hankali ne madihu siwal muktar bil aqli ya'baqu wa aktharuhu jahlun mutun yana yawaita yaban wanda ba annabi ba jahilci ne bihil mar'u yarfudu da nan ne da ka ji mutun yana maganganun batsa maganganun banza yana faɗan maganar da shi kansa ya san ƙarya yake yi akan wanda yake yabo shine shehu ibrahim kuma yace wa madhu siwal mahil imayatu wal fisqu yaban wanda ba manzon Allah ba makanta ne da fasikanci makanta ne yaushe za ka tsaya kana yaban wanda tabiya da idan ka ce wani mai gaskiya ne duk gaskiyar da ka gaskata shi da shi ya taba ƙarya annabi ne as-sadiqul masduq idan ka ce wani mai duk gwada wani da za ka yi da sifofin da ya ketare ka yi mughalaci annabi ya hana Allah ya hana annabi baya zuwa a zo a yi ta masa kirari ana masa kirari irin na kwando baya yi sai idan darura ta bukaci zuwa ga haka kamar Hassan ibn Sabit lokacin da aka taba manzon Allah ya ce da'ani ahjuhum ya rasulullah barni in musu zambo kaman yadda suka zambace ka da'ani ahjuhum kama hajauka annabi yace atahjuhum wa ana fihim zaka zambaci quraishawa ni ma ba quraishi ne yace la'asullannaka minhum kama yusallu ash-sha'ru min al-ajin zan tsame ka kamar yadda yake ake tsame gashi a cikin kulli annabi ya ce ayyadaka Allahu bi ruhil qudus to ka ci gaba Allah ya karfafe ka da jibril nan ala ablig aba sufyana anni mughalghalatan wa qad bari al kafa'u ya fara sake maganganu zuwa ga abu sufyan hajauta muhammadan barrar rahiman habiballahi shimatuhu al wafa'u فإن أبي ووالده وإردي لإرد محمد منكم كفاء ya fi manzan Allah ya ce da uwana da ubana da ‘yan uwana duk na fansar da su wajen mutuncin manzan Allah ka zagi annabi Muhammadu barran mai nagarta rahiman mai jin kai masoyin Allah wanda shi matuhul wafa'u ɗabi'ansa shine sada zumunta ana yaban manzan Allah Hassan ya taba yana yaban manzan Allah wani ya zo yana hararansa sai ya ce kai ta harara na ka sai ya faɗo na yi waƙa a gaban wanda ya fi ka ya fi babanka shine annabi muhammadu kuma bai hana ne na to annan najashiya ahada lin nabiyyi khuffaini aswadaini sarajai najashi yayi wa manzo Allah kyautan kufi guda biyu sazajaini waɗanda babu gashi a jikinsu ma'ana wa jeme su aka yi jemewa kun san jima eh ba ku san jima ku ba hausawa ba ne eh jima jima shine fata yanda dukawa suke yi wurin manzan Allah ba eh akwai waɗanda suke da fahimtar shafa akan safa akwai masu yi da yawa wasu ma ko babu socks ɗin shafa kafan suke yi kamar shi'a ai suna da fahimtar cewa Allah Ubangiji da ya ce wamsahu bi ru'usikum ko wa arjulikum a wani kira'an saboda haka kafa ma shafa shi da ayi ba wai za a wanke shi bane a wani kira'an kuma wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum bin nasbi sai zaman to wawun din nan yana atafi ne ma faghsilu wujuhakum ku wanke fiskokin ku wa arjulakum da kafafuwanku wannan wawun ba yana atafi bane akan almasu al-ras an gane نعم حدثنا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسين بن عياش عن إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما دهية الكلب dihiya ko dahiya ya yi kyautan kuffi kwaya biyu wa manzan Allah sai manzan Allah ya saka waɗannan kuffi ne a takaice shi fata idan aka jeme shi an tsarkake shi ko na mushe ne shi ne a jeme shi misali mushe a ɗaye fatan jikinsa to idan aka jeme gashinsa to shi kenan to dahiyatul kalbi sahabin manzon Allah ne da Jibrilu yakan zo a kamannin shi dahiya idan Jibrilu zai zo a sifan mutum to yakan zo a sifan dahiyatul kalbi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zaton dahiya ne kuma ba dahiya bane Jibrilu ne fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum ai mun ji cewa Jibrilu yakan zo a sifan balarabin kauye yakan zo a sifan dahiyatul kalbi yakan zo a sifan wani mutum wanda ba a ma san shi ba kwata-kwata an gane ko? to duhiya ya yi kyautan takalmi a kufi kwaya biyu wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya saka su kuma idan alola ya zo sai manzan Allah ya shafa a kansu an gane? wa qala isra'il an jabir an amir wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama a zakiyun huma amla daga isra'il daga jabir daga amir ya ƙara wannan ƙarin shi ne dihiya ɗin ya yi kyauta wa manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da huffi ƙwaya biyu da mene wa jubba da jubba a baya ta ce jubba falabisa huma manzan Allah ya saka huffin kuma ya saka wannan jubba ɗin hatta ta sai da kuffin suka tsage suka farke an gane ko sai da kofin suka faffarke annabi ya yi tasawa sai da suka kai ga sun farki la yajri nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a zakiyun huma amla manzo Allah bai tambaya bai san wannan riga wato takalmin kufin da aka kawo mishi a'a na dabban da aka yanka ne ko kuma na mushe ne manzo Allah bai tambaya ba le sabila da already gashi nan an yi shi ne da fata madbug wanda menene jimamme ne fata saboda haka jima yana tsarkake yana tsarkake yana tsarkake dabba wanda ya mutu koko yana tsarkake fata ba yana tsarkake dabban ba an gane ko karka je ka nemo dabba ka zo ka fiye da fatan jikinta ka ce shi kenan ya halatta ka ce fatan ne ake magana akai ba shi gundarin dabban ba an gane wa masu shafa akan safa wannan baya cikin mazhaban ahlus sunnati wal jama'a kwata kwata ba a shafa akan safa babu shi safa ba kufi bane ai an gane ko قال أبو إيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان أبو إيسى ياتي وأبو إسحاق أبو إسحاق إن أكفديشي أولا حديثي هو أبو إسحاق الشيباني شنو أبو إسحاق الشيباني أنغاني واسمه سننس سليمان سننس سليمان أنغاني كو فمن كما ونن باب ما باب ما جاء في نعل رسول الله babi na goma sha ɗaya wanda yake ɗauke da hadisi guda goma sha biyu wanda zai mana bayani akan takalmin manzan Allah takalmin annabi wani ma iya ce annabi muhammadu takalminka ya fi kowa sai aka ce don me za a ce ya fi kowa to akwai abin lura cikin takalmin annabi ya fi kowa ai takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fina na fadima ba ko ya fita ku bani ansa ya fi na fadima yar manzan Allah eh saboda haka akwai abubuwan da ake lura da shi wajen adab tare da wanda Allah Ubangiji ya zaɓe su cikin waliyan Allah lallai takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa zuwa ga wani martaban da babu wani martaba sama da wannan martaba shine fasara ya shuqqul hujuba duna muzahimin wala khadimun illa tasanna lahu litu da na fatadalla duna kaifin fa innahu taqasara an hazaini kal jabarutu ya je gurin da babu wanda ya taba zuwa da takalmin shi takalmin annabi ta yi sama da kowa kowa yana ƙarƙashinta amma takalmin manzan Allah ba tafi annabawa ba ba tafi annabawa ba wa kulluhum hadha al-mafakhir wal ula wa ma kal imam al-hashimi khisala wannan magana magana ne irin na jazba da shatah ba magana bane wanda yake da mashru an gane ko magana ne irin na masoyin annabi da jazba ya kama shi murhun gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka zamu dauke shi a babin shatuhat ai an yi akwai babi guda akan shatuhat a cikin al'ubudiyya na ibnu taymiya babin da ya magana akan fana'i ibnu taymiya yayi magana ya ce ai akwai maganganun da masoyin annabi ko masoyin Allah zai zo ya zo yayi maganganun idan an daura su akan mizanin shari'a ba za su hau mizanin shari'a ba shi kansa idan ya farfado aka ce masa kace kaza aka ce ba da hujja zai tabbatar da wannan maganar da ya faɗa galat ne ma idza saha arafa annahu ghalibun fihi shauki ne da bege ko ba haka ba kamar misali um, hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah yana farin ciki da tuban bawa fiye da yanda wani matafiyi da ke tafiya cikin sahara da raƙumin shi akan raƙumin akwai kayan abincinsa da ruwan shansa da sauransu sai kawai ya zauna yana ɗan hutawa sai ya farka ya ga raƙumi ya ɓata ya yi ta neman raƙumi a kashe a rufe waya a rufe waya da Allah ya yi ta neman raƙumi bai samu raƙumi ba sai da ya sadakar da raƙumin nan ba zai samu ba ba sai can daga ƙarshe kawai yana zaune kawai sai ya ga raƙumi ya dan gengedi ya dan kama shi kawai sai ya gara kuma yana dawa da kayansa da komai ba a taba ba kawai tsabar rudewa sai ya ce Allah kai ne bawa ni ne ubangiji saboda rudewa da daɗi sai ya ce Allah kai ne bawa ni ne ubangiji yana son ya ce Allah ni ne bawa kai ne ubangiji sai suka ce to idan saboda tsananin farin ciki akan wata ni'ima da ta ɓata ta dawo zai sa mutum ya ruɗe ya faɗi maganan da Allah ba zai kama shi da wannan maganan ba saboda ruɗewa ne da farin ciki ya sa yi wannan maganan to ina ga wanda Allah ya masa tajallin ishraqat na hadaransa ina ga wanda ya kalli jamalan ubangiji ina ga wanda ya kalli jamalan hadaran manzon Allah eh kaga wanda ya kalli jamalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dole ya rude ba wani wanda zai yi zai yi muqabala da manzon Allah yayi gaba da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya rude ba kana gamuwa da manzon Allah wa iza menene yake faɗa bahiyun muhibun lam tu'ayinhu muqlatun minan nasi illa shafaha ar-ru'b wal hubb yana da ƙwarjini yana da gizo kana ganin sa da ka ji kana son sa sai kuma ka ji kana tsoron man ra'ahu badihatan hawahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu wanda ya ga manzon Allah badihatan lokaci guda bai taba ganin shi ba sai ya tsorata kana mu'amala da shi kuma da ka gan shi layyinul janib husnul ishra mai kyakkyawan ɗabi'a ne da mu'amala da tausayawa da jin kai rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa hayaw bil mu'minin raufur rahim ko Allah ne ya masa wasici wa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وإذا أزمت فتوكل على الله saboda rahaman da Allah ya zuba maka mai yawa bil muminina ra'ufan rahiman linta lahum kake tausaya musu kake jin kansu baka fishi walau kunta fazzan galidal kalbi wallahi da kai din nan mai kakkausan hali ne mai mummunan zuciya lan faddu min haulika da sahabban sun watsa ba za su iya zama da kai ba fa'afu anhum ka ci gaba da afuwa wastaghfir lahum in sun yi laifi ka nema musu gafara na zan gafarta wa shawirhum fil amr kuma kai shawara da su a cikin al'amura me kuke gani ba dan sun fi ka tunanin da za su gano abin da ya fi daidai ba kai kan ma duk abin da al- kai daidai ne ina anzalna ilaykal kitaba litahkum bil haqqi litahkum bainan nasi bima araka Allah wala takul lil kha'inina khasima eh duk abin da kai daidai ne amma kuma kai shawari da su shawirhum fil am wa idza azalta fatawakkal ala Allah idan kai nufin wani abu to ka dogara da Allah Allah zai yi maka to wannan shine halin manzon Allah ka kausan hali da mummunan mu'amala ba irin na manzon Allah ba farkon abin da zaka fara auna wanda yake maka shi masoyin manzon Allah ne yaya mu'amalansa yake yaya mu'amalansa yake da wanda yake da sabani da shi karimin mutum hatta a wanda yake sabani da shi karimi ne wajen fada idan zan yi fada da kai ba zan maka kaje ba ba zan maka sharri ba ba zan kirkira abin da baka yi na maka yarfe ba na maka kuce duk ba zan maka ba wannan shine mu'amala na karamci ko kana da sabani da mutum wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada fada da mutane ya sa gagara yi musu adalci ku yi adalci adalci shi kusa da tsoron Allah shi yasa masana suka cewa karimin mutum har gurin faɗa da abokin gaban shi yana da karamci saboda ba zai kirkira wa abokin gaban shi abinda ba haka bane kuma idan abokin gaban shi yayi gaskiya zai ce yayi gaskiya a nan wurin amma mutumin banza to idan aka yi faɗa da shi zai yi ƙarya ya yi ƙage ya yi kuce ya faɗi abin da ba haka bane Allah ubangiji ya kiyaye mu wannan ba haka halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba الله يأثر تامو ده لا ينصى حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله قال لهما كبالان حديث محمد بن بشار دقى أبو داود الطيالسي دقى همام دقى قتادة يجي ناتي مع أنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله yaya takalmin annabi yake ƙala sai ya ce lahuma qibalani suna da hanci biyu suna da hanci ne za a ce kome ba hanci ba kenan wajen zira yatsu kenan me wajen zira yatsu annabi sallallahu alaihi wasallama yatsunsa kwaya biyu na kafa da al-ibham babban yatsa da yatsan da take binta sai ya saka su a rami daya sauran kuma sai saka su a rami sauran rami shine kibala ne haka suka ce an gane ko na'am ba hanci da a ce ba kenan me za a ce eh hanci to a san hausan ne takalmin manzan Allah tana da kibalani mashiga guda biyu mashigan babban yatsa da yatsan da take binta da kuma mashigan sauran yatsun an gane ko na'am haddathana abu quraibi muhammad ibn al-ala sanawaki an sufyan an khalid ibn al-hadza ko an khalid al-hadza an abdullah ibn al-haris an ibn abbas qala kana li na'li rasulillahi kibalani masniyun shirakuhuma za Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala waki daga Sufyan daga Khalid al-Hadza daga Abdullah ibn al-Haris daga Ibn Abbas ya ce kana li na'li Rasulillah kibalani masniyun shira shirakuhuma takalmin manzo Allah yana da mashiga guda biyu wanda shirakuhuma igiyan takalmin kwaya biyu ne masniyun biyu ne shirak shine igiyan takalmi masniyun shirakuhuma igiyan takalmin kwaya biyu masniyun biyu ne kaga wannan zai iya daukan kibalani din kenan wajen da da babba da yatsan da yake binta da kuma wajen da da a zara sauran yatsun sallallahu alaihi wasallam takalmin manzo Allah bai taba mutuwa ba irin yadda zaka ga takalmin mu idan mun saka a ga babban yatsa ya cinye ya yi kusan karewa ko dunduniya ta cinye ko gefen kafa ya cinye shi manzan Allah da ke rashi kulkaddi ne mai daidaitaccen tsayuwa ne babu yanda ya fi nauyi a jikinsa ta yanda can dai siɗe nan bai siɗe ba cicip yake ya rashiqal qaddi qad qawwasta qaddi fastaqim fil muna wafrik fa qalbi shagilul ashghali gal in ji mai bandarani ko ya rashiqal qaddi ya kai mai daidaita tsatsayuwa qad qawwasta qaddi ka durkusar da tsayuwa na saboda son ka na durkusa fastaqim ka daidaitar da ni fil muna wafrik ka cika min burina wa qalbi shagali na ya shagalin sanka ya rasulullah حدثنا أحمد بن مني ويعقوب بن إبراهيم حدثنا أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلي نعلي رسول الله وأخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرضاوين لهما قبالان anas ibn malik ya fito mana da takalma guda biyu jarbawai wanda a jikin takalman babu gashi akwai takalmin da ake sana'anta shi dama mafi yawa takalman ana sana'anta su ne daga fata to wani sai a yi shi fatan barewa haka fatan zaki fatan kura har yanzu ana sana'anta takalma da su ya ce to anas ibn malik ya fito mana da takalmi na manzan Allah jarzawai wanda manzan Allah sallallahu Alaihi sallama wanda muka karanta a can aka ce ajiradarsa da yai ne ko wazzindai ko ash'arar sadayai wazzindai ko yana da gashi a wajen nono da kuma kafaɗu hakan nan ko na manzan Allah amma kuma shi ajiradu ne in aka ce ajiradu shine wanda babu gashi aljarba shine ko dokin da ba ta da gashi a bayanta ana ce mata jarda wa ajirad jardawai lahuma ƙibalani suna da mashiga guda biyu na yatsu kenan ko qala fa haddathani sabitun ba'da fa haddathani qala fa haddathani sabitun ba'du an anas annahuma kanatana alai rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai sabit ya bani labari bayan anas ya fita ce min waɗannan takalman kwaya biyu na manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك سنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أهب أن ألبسها آه دقى إسحاق ابن موسى الأنصاري دقى معن دقى مالك دقى سعيد ابن أبي سعيد المقبري دقى أبيد ابن جريج ياتي ما ابن عمر رأيتك ناغنك تلبس النعال السبتية كنا سكتا كلمي asabtiya wanda ta fata ne da aka jeme asabtiya jemammen fata yalbasu anni'ala yaya na karanta shi eh talbasu ne eh daidai ne talbasu din ne daidai qala ibn umar ra'aytuka talbasu ku jara naku ba yalbasu bane in yalbasu ya saka ku gyara ba yalbasu bane talbasu ra'aituka na ganka talbasu kana saka annihala sabatiyya qala yace inni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ga manzon Allah yalbasu ni'ala allati laysa fiha sha'r yana saka takalman da babu gashi a jikin takalmin wa yatawadda'u fiha yana alula da takalmin fa ana uhibbu an albasaha ni dinnan ina son na saka irin wannan takalmin na manzon Allah حدثنا إسحاق بن منصور سنا عبد الرزاق an ma'amar an ibn abi zibin an salihin maula at-taw'ama an abi hurairata رضي الله عنه قال كان لرسول الله كوكو كان لنعل رسول الله كباران ma'anan duk ɗaya ne ko daga hako ibnu mansur daga abdulrazak daga ma'amar daga ibnu abi zibi daga salih maula at-tawama maula at-tawama daga abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da takalmi mai dango biyu wajen saka taka wajen saka yatsu guda حدثنا أحمد بن مني سنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن قريس يقول رأيت رسول الله يسلي في نعلين مقصوفتين نعم دقى أحمد ابن مني دقى أبو أحمد سفيان يا بام لبري دقى سدي يتي ناجي ya bani labari wanda ya ji amru bin quraish yana cewa naga manzon Allah yusalli yana sallafina alaini a takalma kwaya biyu makhsufataini makhsufataini min al-khasf abin da ake nufi da al-khasf shine an yazhara an-na'lu ba'dahu fawqa ba'd takalmi mai rubi biyu an gane ko shashi akan shashi an gane sai a ɗinke shi an gani an ɗinke shi hakan nan kamar ruɓi biyu hakan nan to na ga manzon Allah yana sallah a takalmi wanda yake da ruɓi biyu wanda bai cire takalmin ba da shi yayi sallah saboda haka akwai fahimta cikin yin sallah da takalmi menene shi ya halatta a yi sallah da takalmi wane irin takalmi ne na farko za a yi sallan da shi takalmansu na da dai fata ne a jikin takalman babu lungu-lungu ko rami-rami wanda yake rike ko yake rike da an shiga an taka guri da takalmi to in aka taka kasa zai tsare saboda akwai fahimtar shi takalmin wani iri ne takalmi ne kwabashin wanda takalmin cikinsa akwai iya rike najasa ko kuma takalmi ne flat to malamai sun yi fatawa akan halaccin yin sallah da takalmi da sauransu amma nan ba maudu'in tattauna halaccin bane dai muna karanta cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana saka takalmi mai nau'in fata ko ko wanda yi fata kuma Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah cikin wannan takalmin a wasu lokuta lokaci ya yi damu tsaya a nan insha Allah Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san manzan Allah ya saka mu cikin ceton manzan Allah na Mm. a abuzu ai an yanka sai da aka yanka ya zama buzu yana maganin fata kalmi fatan da aka ce in an je me an tsarkake shi fatan macaccen dabba ne wannan eh amma shi kuma buzu ai fata ne aka yanka na dabban dabban an yanka shi ko saboda haka shi yana da tsarki an gane ko ba na lahiya iya sai fatan na wallahiya ne za a iya yin abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir kayda a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadak al-mu'minin Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu ajilahu wa ajilahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fatih lima ughliqa al-khatim wa sabaq nasir al-haq الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم